نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, makagin halittar mu mamallakinmu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446. ya zo daidai da hudu ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar kirgin meladiya karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آه جيا mun fara tafsirin wannan aya mai girma aya ta 97 a cikin suratul nahl wurin da Allah subhanahu wataala ya ce man amila salihan min dhakarin aw unfa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun mun yi bayanin wato Allah madaukakin sarki ya faɗi kyakkyawan sakamakon da zai yi wa mutane sawa'un maza ne ko mata matukar sun yi aiki na gari kuma suna da imani man amila salihan min zakarin aw unsa a aiki na gari shine aikin da aka yi shi saboda Allah sannan kuma aka yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan aiki a fiska duk irin kyan salon da aka bi wajen kyautata aiki matukar wannan aikin ba a yi shi saboda Allah ba to bai zama nagari ba haka nan duk inda aka yi shi saboda Allah duk inda aka yi shi da ikhlasi amma da gangan aka kauce wa turbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ba wannan aikin bai zama gari bai zama nagari ba domin aiki nagari sai ya hada wato abubuwa guda biyu na farko a yi shi saboda Allah na biyu kuma ya zama akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin magabata sun nassanta akan wannan sun ce al'amalu salih ma kana khalisan li wajhi Allah wa kana sawaban wato aiki nagari shine wanda aka yi shi saboda Allah kuma ya zama sawa an tambayi Fubayl ibn Iyad lokacin da yace ma kana khalisan wa sawaban shine al'amalu salih wanda ya zama saboda Allah aka yi shi kuma aka yi shi sawab akan daidai aka ce da shi menene sawab sai ya ce makana ala sunna wanda ya kasance akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hikimar aiko ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda Allah madaukakin sarki bai yadda kowa ya bauta wa Allah madaukaki da abin da ya ga dama ba Allah madaukaki bai yadda ya masa bauta duk inda kwakwalwarka ta buga maka kawai ka bauta wa Allah haka ba a'a yana da tsari da yake so a bauta masa da Allah alaihi sallama ya zo da shi daga wajen Allah amma kuma ya ɗaya bai tattare dukkan hadisan annabi alaihi salatu wassalam ya yi wurgi da su kuma wai yace yana so ya ba alqur'anin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo shi man amila salihan min zakarin aw unsa a a cikin ayar Allah madaukaki ya ce wa ko mu'min da ranar alkiyama yayi ki imani da kaddara to imaninsa da Allah da imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai amfane shi ba imani baya zama imani sai ya cika imani da shari'a ta gamsu cewa imani ne shi ne wanda ya cika waɗannan rukunin imani guda shida wanda Allah madaukaki ya ambace su a cikin alqur'ani duk da cewa ba su zo guda shida a wuri a cikin aya guda ɗaya ba amma guda biyar sun zo a wuri ɗaya ba sau ɗaya ba Allah madaukakin sarki yana cewa ليس البر ليس أن تولوا وجوهكم البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين مم.
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ويا isa dama ka riga ka karanta mahallu shahid laysa albirru ko laysa albirra duka kirawoyi ne tabbatattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirru ko walakin albirra duk tabbatattun kirawoyi ne walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina aymanin guda biyar anan. an faɗi rukunan imani guda biyar walakin albirra man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe wal malaikati ya imani da malaiku wal kitabi ya littafi imani da littattafai wan nabiyina sannan ya imani da annabawa kaga waɗannan rukunan imani guda biyar Allah madaukake ya ambace su a cikin wannan aya guda daya haka nan kuma ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ita ma aya ce da take tabbatar da imani da kaddarar Allah madaukakin sarki wa kana amrullahi qadaran maqdura da sauran ayoyi da suke tabbatar da imani da kaddara to wannan shi ake cewa imani na shari'a idan mutum yayi imani da wani bangare bai yi imani da wani bangaren ba to ba zai amfane shi ba da Allah madaukake ce min zakari aw unsa yana nuna addinin musulunci yanda yake muhimmantar da lamarin mata baya wurgar da su ya jifa da su kamar da yawa daga cikin addinai suka yi domin an ambace su a wajen kyakkyawan sakamakon da Allah yake bayarwa a duniya da lahira ba a ware maza su kadai a ba su taimako a ba su a ba su wannan sakamako a hana mata a'a da namiji da mace duka wanda yayi aiki na gari da imani zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala a nan za mu ga cewa da Allah subhanahu wata'ala ce ho mu'min wannan yana daga cikin abin da yasa a baya karatun jiya muka ce wannan yana nuna dukkan abin da mutum zai yi in dai ba shi da imani to ba zai samu sakamako a lahira ba da mutum zai zo mutum ne a ce a garin su yafi kowa sadaka yafi kowa kyauta yafi kowa daraja mutane yafi kowa tausayi yafi kowa ruwan amana yafi kowa gaskiya amma kash matsalar da aka samu da shi shine bai zamo mai imani ba to tun da bai zamo mai imanin nan ba waɗannan ayyukan da yi duka in za a yi masa sakamako to za a yi masa sakamako ne a duniya kadai amma a lahira ba zai samu komai ba a ya zo cikin hadisin al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna Allah la yuzlimu al-mu'mina hasana yu'ti biha fid dunya yu'ta biha fid dunya wa yusabu alaiha fil akhirah Allah madaukaki baya zaluntar mu'mini duk wani aikin da zai za a bashi sakamako a duniya kuma a bashi sakamako a lahira wa amman kafir amma shi kafiri fa yutihi bi hasanatihi fid dunya zai bashi da sakamakon sa ne da irin kyawawan aikin sa a duniya hatta idza ufdiya ila al-akhirah amma lokacin da aka gangara da shi zuwa lahira lam yakul lahu hasanatun yu'ta biha khaira babu wani aiki da kirki da yayi da zai yi wanda za a bashi sakamako a lahira wannan yake nuna duk abin da mutum zai inda ba shi da imani to ba zai samu kyakkyawan sakamako a lahira ba in ma zai samu to dai sai zai samu a duniya Allah madaukakin sarki ya ce falun yanda ku hayatan tayyiba mun ce malamai sun sha bamban wajen fahimtar da Allah ya ce za mu raya shi rayuwa wanda take da dada wai a ina ne za a yi masa wannan sakamakon na farko da aka faɗa domin sakamako biyu ne a cikin aya man amila salihan min dhakarin aw unfa wa mu'minun falantaquyannahu hayatan tayyiba lalle za mu raya shi rayuwa da dada sai kuma yace wala najziyannahum ajrahum kuma za mu saka musu da ladan su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa kenan sakamakon duniya to wannan sakamako na farkon shine malamai suka sha bamban wasu suka ce shi ana nufin a duniya za a yi shi a duniya wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to Allah madaukaki zai ba shi rayuwa wanda take daddada menene ma'anar daddada a duniya shine wasu daga cikin malaman da kamar Abdullahi dan Abbas da Abba ibn Abi Rabah Rabah da Bahak suke cewa ar-rizqul halal duk wanda ya yi imani da Allah na gaskiya kuma ya zama mutumin kirki yana aiki na gari to Allah madaukake ba zai tsorata shi ba in ya tsaya da gaske da imani to Allah madaukake zai mutunta shi a duniyar ma ba zai wulakanta shi ba ba wai zai tara dukiya mai yawa ba amma Allah madaukake zai rufa masa asiri yana daga cikin abin da yawa daga cikin magabata suke fahimta cewa in dai har ka zama na gari to Allah madaukake ba zai wulakanta ka a duniyar nan in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita Abdullahi dan Mubarak ɗaya daga cikin tabi'ai ana ba da labarin cewa da mutum ne wanda yake mai dukiya amma lokacin bai yi aure ba ba shi da 'ya'ya wani lokaci kawai sai ya aure da ya aure lokacin da matarsa ta haifi da dukiyarsa da ya mallaka gaba ɗaya sai sadakar da ita sai zauna ba shi da komai kuma sai mutane suna mamaki suka ce gafarta malam mun gada da ba ka da ɗama kana da dukiya amma yaya aka yi yanzu lokacin da ka samu da maimakon a ce za ka yi tattalin dukiyar ka saboda ɗanka ya samu kuma a lokacin ka kyautar da ita sai ce na lura da wani abu ne ya ce wannan ɗan nawa ɗaya biyu ne ko dai ya zama na kirki ko kuma ya zama mutum banza dole ɗaya biyu ne ya ce idan ya zama mutumin kirki ya ce ni na yi ƙini Allah ma da kuke ba zai wulakanta mun shi ba man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faladuhu yadahu hayatan tayyiba in dai ya zama na kirki ne Allah ba zai tabbata mushi ba yace in ko na banza ne ba zan bar dukiya ta wa dan banza ya aikin banza ba saboda haka rabar da ita kaga fahimtar sa shine in dai mutum ya zama na kirki to Allah madaukake zai bashi rayuwa wanda take da dada ko ba bai tara dukiya ba amma Allah ba zai tozarta shi ba Al-Hasan al-Basri da Zaid ibn Wahab da wasu daga cikin malamai suna cewa abinda ake nufi da hayatan tayyiba rayuwa da dada suka ce alqana Allah wanda kuke riba mutum wadatar zuciya mun faɗa kuma ce muka ce wadatar zuciya ita ce arziki ba wai tarin dukiya ba duk dukiyar da Allah madaukake ba ka idan ba ka wadatar dukiya ba ka da wadatar zuciya to aikin banza ne aikin banza ne wani malami yana cewa ghirin nufusi hiyal kafafu fa in abat fa jami'u ma fil ardi la yakfiha wadatar zuciya shine wato ghilin nufusi hiyar kafaf wadatar zuciya shine ka samu dan abin da zaka biya bukatarka fa in abad idan zuciya bata gamsu da wannan abin ba Allah madaukaki ya mata dan abin da asiri zai rubu amma bata wadatu ba saboda rashin wadatar zuciya idan ta ki fa jami'u ma fil ardi la fiha to inda za a ba ta abin da yake cikin duniyar nan kaf da ba za ta wadatu ba zaka ga mutum in ka ganshi dai ka saka ba asirinsa a rufe ki gashi dan yana samu yana ci yana sha yana zaune a gidansa ko yana biyan haya ba tare da ya galabai ba amma in ka ji maganganunsa sai ka ga cewa ba a tilas yake a tilas amma kai kana jin daɗi kana farin ciki wasu daga cikin malamai suka ce rayuwa da da'a da za a baki yun zau an anhu tadbiruhu wa yuraddu ila tadbiri khaliqi za a cire masa dabararsa wato mutum kullum ba zai rinka runguma yana dogaro da dabararsa ba shi yana ganin dabararsa za ta kai shi ba zai ɗauka cewa duk al'amarinsa a wajen Allah ne da haka komai ya zai mika wa Allah kaga duk wanda kuma komai na ce yana mika wa Allah ne aka bai tuzarta ba dan Allah bai tuzarta shi ba wasu daga cikin malamai kamar Ja'far Sadiq rahimahullah yake cewa abin da ake nufi da hayatan tayyiba rayuwa da dada da za a bar shi da al-ma'rifatu billah zai san Allah wanda ya san Allah kuma hakikanin Allah to babu abin da zai daga masa hankali a cikin wannan duniya ba abin da zai daga masa hankali in har ya san Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suka ce rayuwa da dadan nan al-istidnaqu anil khalqi wal intiqam ila Allah za a ba shi wadatuwa daga dukkan abin da yake hannun bayi ba zai kwadayi ba in har zai yi kwadayi to a wajen Allah zai rika kwadayinsa kawai wajen Allah ne ba zai rinka kwadayi a wajen wasu ba baya jin yana da bukata abun kowa sai abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne to wannan idan ka same shi ma ba garin arziki bane ba garin arziki bane yadda Allah madaukaki idan ya baka zuciyarka ba ta rataye da kana jira wani ya baka ba baka ji kana roƙon wani ba baka ji kana kwaɗayin na wani ba to wannan ba karamin arziki Allah madaukaki zai baka shi ba yana daga cikin ɗabi'a mutum mai kyau wanda duk wanda Allah madaukaki ya zuta shi da ita to lalle ya kai tudu na tsira wani daga cikin magabata yana zaune a masallaci sai aka ba shi labari a sai sai ya ga wato sai khalifa wani daga cikin khalifofin daular umawiyya Sulaiman ibn Abdul Malik aka gaya masa cewa ga malam wani fa a masallaci yace malam wani da yake jin labari bai taba zuwa wajena ba sai je wajen kusa da shi a masallaci ya zauna kusa da shi suka gamsa ya shiga fata malam tun da muke wannan kujera baka taba zuwa ba yace eh ban taba zuwa ba gaskiya ne yace to yau Allah madaukaki ya kawo maka ne ka fara duk bukatar da kake da zai baka ka fara duk bukatar da kake da zai maka yanzu kaman kai ne shugaban kasa ya saka a gaba ya ce ka fara duk bukatar ka ne Allah sa karka manta ma ka je ka faɗi abin da bai da muhimmanci saboda ka rude ka faɗi duk abin da kake so ya maka sai ya ce masa ya ce gaskiya ka ga a cikin masallaci miki ɗakin Allah ne ba zan iya roƙon wani Allah a cikin ɗakin Allah ba ba zan iya ba ni ba zan iya roƙon wani Allah a cikin ɗakin Allah ba ba zan iya ba khalifa Sulaiman ibn Abdul Malik sai ya furta ya kira shi a waje sai da ya gaba abin da zai yi zo sai ce ka fito daga masallaci faɗa abin da kake so maka sai ya ce Allah ya taimake ka shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan ma'anonin da malamai suka ambata gaba ɗaya ka tattara su duk suna cikin abin da Allah madaukake zai ba wa mutum ni yana cikin hayatan bai ba kowa yana faɗan wani dangi ne wani bangare na daddanar rayuwar da za a ba wa mutum idan har ya zama da ka ba mu rayuwa daddada kuma ka ba mu kyakkyawan sakamako a lahira. Wasu daga cikin malamai sun ce hayatar tayyiba din nan fa ana magana lahira ne. Ba wai a duniya ba a suka ce malaka ku yadda ku hayatar tayyiba da walal da zai lahum ajrun bi ahsani ma kanu ya'maluna duka ana magana lahira ne. Za mu ba shi rayuwa daddada a gidan aljanna domin wani daga cikin malamai yana cewa la taqibul hayatu illa illa bil janna yace dan ni fahimta na a duniyar nan dai ba za ka taba jin dadi ba jin dadi kai sai dai ka koma aljanna da ga yace shi wannan jin dadin da ake magana kawai aljanna ne kuma kaga zai iya samun goyon baya da wata aya da Allah madaukaki yace man amila sayyi'atan فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير
kaga a cikin wancan ayar Allah madaukakin ce man amila sayyi'atan duk wanda yayi mummuna fala yujza illa mithlaha ba abin da za a saka masa da shi sai kwatankwacin abin da ya aikata wato jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithlaha in kai mummuna mummuna za a saka maka da shi wa man amila salihan amma wanda yayi nagari min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhali kuma yana da imani lokacin da yake wa ulaika yadkhuluna jannata to irin waɗancan su ne ake shigar da su aljanna yurzaquna fiha ana arzuta su a cikin gidan aljanna da bai dai sabe ba tare da inda ba kaga wannan ayar tana nuna maka cewa wato kamar abin nan sakamakon ana nufin a gidan aljanna ne to amma Allah madaukakin sarki shi ba inda baya ba da sakamako yana ba da sakamako mai kyau a lahira yana bayarwa a duniya ga wanda ya aiki na gari dan haka waccan ayar tana nan Allah madaukakin sarki wanda ya aiki na gari imani zai ba shi gidan aljanna haka nan kuma zai ba shi kyakkyawan sakamako a wannan duniyar ba daga cikin waɗannan nau'ukan sakamako da malamai suka ambata zai iya samun sa an gane ko Allah madaukake ce wala najziyan lahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna lalle za mu saka musu ladan su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa a nan wannan aya da Allah maɗaukake ce wanda ya yi aiki na gari namiji ne ko mace kuma yana da imani to za mu ba shi rayuwa da dada kuma za mu masa sakamako sakamako mafi kyau a lahira da ba waccan ayar da Allah ya karanta wanda yayi aiki na gari namiji ne ko mace kuma yana da imani fa ulaika yadkhulun jannata irin wadanda su suke shiga aljanna yurzaquna fiha bi ghairi hisabin ana arzuta su ba da zanin girki ba wasu daga cikin yan dadi arna wadanda ake cewa yan dadi arna wato masu son su faranta wadanda ba musulmai ba rai su samu haɗin kansu a cikin abin da suke so na rayuwarsu suna kafa mutane irin waɗannan ayoyi suna cewa dukkan mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya yi aiki na gari to zai iya shiga aljanna ko da ba musulmi ba ne ina a wajensu a wajensu ko musulmi ne musulmi kuma amma a wajensu wanda bai gaskata annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya shiga aljanna a wannan zamani wannan kaga warwarewa wasu ayoyi na alkur'ani domin abin da ake nufi da imani a nan shi yasa a farkon ayar muka yi ta'arifin da ake nufi da imani a shari'a imani sai ya ci kalkulan imani na guda biyar shida idan aka samu tabbaro a ciki to bai zama imani ba waɗanda suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai yi musu shiga aljannar aljannar ubangijin annabi Muhammad wallahi ba za su shiga ba duk wanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu lokacin da aka aiko an bayan aiko manzon Allah alaihi salatu wasallam kuma ya karyata shi to aljanna ta ubangijin annabi Muhammad zai shiga ba kamar yadda duk wanda ya karyata annabi Isa ba zai shiga aljannar ubangijin annabi Isa ba wanda ya karyata annabi Musa ba zai shiga aljannar ubangijin annabi Musa ba wanda ya karyata annabi Nuhu ba zai shiga aljannar ubangijin annabi Nuhu ba wanda ya karyata annabi Salihu ba zai shiga aljannar ubangijin annabi salihu ba haka wanda ya karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljannar ubangijin annabi muhammad ba yadda za ka shiga aljanna sai ka yi mana dukkan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala in ka raba su to sunan ka kafiri innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما هذا الله مدوكين سركي قرر yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗanda suke kafircewa Allah kuma suke kafircewa manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna nufin su raba tsakanin Allah da manzannin Allah wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dhin mun yi imani da wasu sashin manzannin Allah wa nakfuru bi ba'dhin mun kafirce wani sashi na manzannin Allah kaga sun yadda da wasu sun yadda da su wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna so su rike wata hanya tsakani su ba su karyata duka ba ba su gaskata duka ba Allah yake ulaika humul kafirun haqqan wadannan fa sune original kafirai dan sune kafirai na hakika Allah ke tabbas wa atanna lil kafirin azabun muhina kuma mun yi tanadin azaba ta wulayanci ga waɗannan da suka kafirta wannan kaga kalara tana nuna cewa duk wanda ya kafirce wa daya daga cikin annabawan Allah to imanin sa da sauran annabawan duka ba zai bisa amfani ba idan ka kafirce wa annabi daya kamar ka kafirce dukkan annabawa ne shi yasa Allah madaukakin sarki sau da yawa yana jan kunnen wasu al'ummomi amma in zai bada labarin abin da suka aikata gashi annabi dai aka turo musu amma sai Allah ya ce sun karyata annabawa kazzabat adun lil mursalin عاد المرسلين kazzabat samudul mursalin كذبت ثمود المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة كذب القوم لوط المرسلين المرسلين كذبت قوم لوط
kaga duk waɗannan ba المرسلين annabawa ɗaya aka aika musu amma Allah madaukakin ya tashi sai sai sun sun karyata dukkan manzanni sun karyata dukkan manzanni sun karyata manzanni saboda duk wanda ya karyata manzo ɗaya to ya karyata sauran duniya yasa yau da dukkan annabawan Allah madaukakin sarki zaka ce kai imani da su amma sai ka dauke wani guda ɗaya wanda Allah madaukaki ya ambata a cikin alqur'ani cikin annabawan Allah ka ce baka yi imani da shi ba to sauran da kai imani da su ba ba za su yi maka amfani ba an gane ko haka kuma Allah madaukaki ce wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba duk sun yi imani da su ulaika sawfa nutihi ko sawfa yutihi kirawaye guda biyu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗancan su ne Allah madaukake ce za mu ba su sakamakon su kaga Allah madaukaki sai ce ba su raba tsakani sun yi imani da su duka ashe idan ka yi imani da annabawan Allah duka kuma kai aiki na gari duka amma sai ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka yadda manzo ne na Allah ba dan Allah baka gare ta shi ba ka gare ta shi imanin ka ba zai maka amfani ba sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin al-Imam Muslim yace la yasma'u bi ahadin yahudi wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar babu wani mutumin da zai ji zuwa na ba wani wanda zai ji labarin zuwa na in dai ya ji labarin an aiko shi ya kuma wala da sabani ba yahude ne shi ko ba nasare ne ya dai ji labarin an aiko ni ko walam yu'min bil ladhi ursiltu bi kuma sai bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar fa ce sai ya gama da mutum haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga mutum ashe kenan wani imani kawai in kai imani da Allah kuma kai aiki na gari ka ce wa mutum zai shiga aljanna wannan tatsuniya ce tatsuniya ce eh da mutum ya kare ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma kai tsammanin zai shiga aljanna Allah ai ba zai yi ba Allah ya tsare mu na'am
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Mm.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, "Faizan ƙara'ata al'ur'ana, in za ka karanta al'ur'ani, fasta'id billah ka nemi tsari daga Allah, yana shaitanin rajim daga shaitan jefaffe, inna ku laisa lahu sultanu, domin shi shaitan laisa lahu sultanu ba shi da wata dama, alallazi na amanu akan waɗanda suka yi imani, wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ne ga ubangijinsu. Inna ma sultanuhu iyaka damar shedan alal ladina yatawallawnahu tana kan waɗanda suke jibuntansa ne walladina hum bihi mushrikun waɗanda suke hada Allah madaukaki da shi shedan suke masa abokin tarayya anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana yana ba da umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa duk lokacin da zai karanta littafin Allah alqur'ani to ya nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga shedan saboda kada shedan ya zo ya tare ka daga fahimtar ayoyin kada ya tare ka daga tadabburin da zaka yi ayoyi ya hana ka samun ladan da ake samu ya hana ka wa'azantuwa da irin wa'azuzzukan da suke cikin alkur'ani malaman musulunci sun haza kan cewa wato lokacin da zaka fara karatun alkur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in zaka fara karatun alkur'ani to yana daga cikin abin da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana ba wajibi bane in baka yi ba baka saba wa Allah madaukakin sarki ba amma sunna ce daga cikin sunnoni za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ce fa idza qara'ta qara'ta fi'lu madin ne da fa'ilin sa domin asali qara'a fi'lu madin ne ta'un ta'ul mutakallim ta da ita shi yasa aka yi masa sukuni qara'ta fi'li ne da fa'ili wato abin da ke nuna cewa ana magana ne akan fi'lu madin abin da ya riga ya wuce kamar in za ka fassara gwari-gwari sai ka ce fa idza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani fasta'id billahi to ka nemi zaki daga Allah kenan sai bayan ka gama karatu kaf sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a a ba haka yake ba malamai suka ce abinda ake nufi da fa idza qara'ta ai idza fa idza aratta qira'ata alqur'ani in kai nufin karatun alqur'ani to kai isti'aza me yasa malamai suka ce abinda ake nufi kenan saboda abin da aka gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai karanta alqur'ani kafin ya fara karatun yake isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ashe ka ga yanzu wanda zai karanta alqur'ani in ka ji kafin ya fara karatun alqur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da Allah da bai aiki ka ce wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ga nan ma fa yan qur'ani zalla sun fadi anan ma dan kullun nasu karatu muna ji sai su ce fa idan sai su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka san ka fara baraka shi fa alqur'ani ta fa idan karanta in ka karanta ne sai ka isti'aza sunnan manzon Allah ne ta nuna cewa a ce sai kafin a fara karatu ake isti'aza in kan haka to qur'an sunna ta duk wanda ya fara isti'aza kafin ya karatu to ina ya dauko wannan abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to ai Allah madaukakin ya ga dama ya ce sai bayan an gama karatun a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ga dama yi haka ba ga shi ba Allah madaukaki ya ce bai za ka baitu musallata fadkurullah ko fa idza qadaytum as-salata fadkurullah فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم kaga fa idza qadaytum as-salata fadkurullah sai kun gama sallar aka ce ku ambaci Allah wanda ya ce sai kun gama karatu ma sannan ku isti'aza amma da yake sunnar manzon Allah ta bayyana yaya ake yi me ake yi kaga ashe ba ba za ka taɓa wadatuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar alqur'ani ba duk wanda yace zai ba alqur'ani to wallahi ba zai yi ba alqur'ani ba dole sai ya bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah kana mazali Allah ya tsare ka min shaytan da rajim daga shaytan wanda yake nuna shaytan kuma karamin fitna bace tun da kaga Allah madaukaki na umartan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in zai karanta littafin sai ne Allah ya tsare shi daga shaytan ka san shaytan fitina ce shaytan fitina ce Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu shi fa shaytan ba shi da wata dama akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma daga ubangiji suke dogara idan har mutum yana da imani cikakke yana da cikakken dogaro ga Allah madaukakin sarki shedan ba shi da dama a kansa Allah madaukakin sarki ya bada innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun domin lokacin da shedan ya rantsuwa da Allah madaukakin ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين kaga lokacin da shedan ya rantsuwa yace da uku yallahum ajma'ina zan halakar da su duka gaba ɗayan su illa ibadaka bi umul khulasin shi kansa ya san akwai waɗanda Allah ba da ku kyara da ya tsarkake su ba zai iya da su ba sai ce illa ibadaka min umul khulasin qala hada siratun alayhi mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah madaukake ce bayi na na hakika laysa laka alaihim sultan ba ka da dama akan su a wani wuri inna ibadi laysa laka alaihim sultan ko inna ibadi laysa alaihim sultan wa kafa إن bihim Allah عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ya ce inna وكيلا ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi annaka wakila ubangiji shine majibincin lamarin su dan haka baka da iko da su shine malamai suka ce to ikon nan da Allah madaukaki ya kore wa shaytan daman nan da ya kore masa wato amun ne maksusu wato ba kowace irin dama ce shaytan ba shi da ita ba a'a akwai daman makin ne da Allah madaukaki yace ba zai samu dama ba in ba haka ba ai za mu ga alqur'ani ya gaya mana shedan har ya samu dama wani lokaci akan akan annabi adam alaihi salam wa waswasa ilayhi shaytanu qala ya adam فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل عدلك قال يا له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين a nan dai a takaice Allah madaukaki yana gaya mana irin waswasin da shaitan ya yi wa annabi Adam alaihi salam wanda har ya yi masa rantsuwa da Allah cewa nasiha yake wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasiina fadallahuma bi ghururi ya roki shaitan ya roki annabi Adam alaihi salam da matarsa har suka je suka ci itace da Allah madaukaki hana su kuma zaka ga ai duk bayan Allah suna saba wa Allah madaukaki sarki kuma galibi yana cewa waswasin shaitan ne shedan ne yake jefa musu waswasi ashe akwai yar damar da shedan yake da ita amma wace irin dama ce Allah madaukake kore masa idan suka ce damar da Allah madaukake kore wa shedan kore wa shedan ba wai kowace irin dama ce ba shi da ita ba a'a damar da zai kafurtar da su ya rudar da su ta yadda har za su yi abin da Allah madaukake ba zai yafe musu ba yanzu lokacin da yi wasu wasi wa annabi adamu alaihi salam har yasa shi saba wa Allah madaukakin sarki wa asa adamu rabbuhu fa gawa fa fasaba wa rabbuhu fa taba alaihi wa hada kaga ya nemi tuban Allah madaukaki ya yi masa to duk mutanen kirki na kwarai ko da wata ran shedan ya dan rinjaye su to ba za su dawwama akan wannan abun ba za su tuba ga Allah madaukakin sarki shi ko shedan ai ba abin da yake so kenan shi abin da yake so shi ne ya samu damar da zai halakar da su gaba ɗaya yadda ya shiga la'anar Allah ya shiga tsinuwar Allah su ma su faɗa cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala ba ma Allah bada kuke bai ba shi wannan dama ba ba wanda zai samu dama a kansa sai wanda yake dama nasa ne inna ma sulbanuhu ala alladhina tawallawhu iyaka damar da shedan yake da ita cikakkiya ala alladhina tawallawhu tana kan waɗanda suka jibince shi waɗanda suka nuna shi su mabiyansa ne sun yadda su goyi bayansa jama'arsa ce to wannan su ne shaidan yake da dama a kansu wallazi na hum bihi mushrikun waɗanda suke yi wa Allah madaukakin sarki a wakil tarayya Allah ka zare lafazin hum bihi wasu malamai suka ce zamirin bihi yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce bihi din yana komawa zuwa ga shaidan wallazi na hum bishaytani wallazi na hum min ajlihi kenan wato saboda shedan ne suke yin shirka wa Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce babu sababiyya ce wallazina hum bi sababihi mushrikuna su da sababin bin shedan da suke yi wannan yasa suke yi wa Allah madaukakin sarki abokin tarayya kaga wato yi wa abokin Allah abokin tarayya shine wanda Allah madaukaki ba ya doba yi domin duk wanda ya mutu yana yi wa Allah shirka to Allah madaukakin sarki ba ya yafe masa amma duk abin da ba wannan ba Allah madaukakin sarki kan iya yafewa Allah ka tare mu da shaitan na
wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innaha anta muftar بل أكثرهم لا يعلمون
الله ما يجلما لدوكك يشي وإذا بدلنا آية مكان آية يا يندى muka canza aya a gurbin wata aya wallahu a'lamu bima yunazzil Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da yake saukarwa qalu sai su kuma suka ce inna ma anta muftari kai kai ne mai kirkira wai mai kirkira ƙarya ne ga Allah Allah kiyaye bal aktharuhum la ya'lamun Allah yace ba haka bane ba yawan su la ya'lamuna ba su sani ba na kullu zalahu
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Allah ya ce kun ka gaya musu nazzalahu ruhul qudusi ran nan da Allah madaukake tsarkake shi yake sauka da shi min rabbika da ubangijinka bil haqqi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suke masu suke imanin nan wa hudan kuma shiriya ne wa bushara kuma albishir lil muslimina ga waɗanda suke musulmai wannan aya ayoyi guda biyu suna magana akan hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda yake shafewa wata aya ya kuma mayar da madadinta da wata aya gwargwadon yadda Allah madaukake ya gana yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yarda da shi Allah madaukakin sarki wani lokaci yakan kawo aya har sai an fara aiki da ita amma sai a shafe hukuncin ta kuma sai a kawo wata wani lokacin akan shafe ayar da rubutunta da hukuncin ta gaba ɗaya zama bata cikin alkur'ani sai a kawo wata madadinta wani lokaci za a shafe hukuncin aya amma a bar ta ayar tana nan ana karanta ta a cikin alkur'ani wani lokaci ya zama da cewa ayar wato an shafe hukuncinta sannan kuma ita ma an shafe ta gaba daya sai ya zama da cewa ko a shafe ta a shafe hukuncin ko a shafe hukuncin ita ayar ba a shafe ta ba duk ana yi Allah madaukakin sarki yadda ya gada ma haka yake to yana faɗa idan har Allah madaukaki ya yi haka ya canza wata aya da wata aya kamar yadda ya saba yi a cikin alkur'ani kamar yadda yace ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin min ha'u fiha ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير kaga Allah madaukaki a nan mace ma nan sakh min ayati babu wata aya da muke shafewa aw nunsiha ko mu mantar da ita a wata qira'a aw nunsiha ko mu jinkirtar da ita na'ti bi khairin minha za mu zo da wanda ta fi da alkhairi aw mithliha ko kwatankwacin ta ko mu zo da wanda ta fi ta ko mu zo da irin ta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani bane Allah madaukaki mai iko ne akan komai wannan yana daga cikin abin da Allah madaukaki ke a cikin alqur'ani kamar yadda yace yanfullahu ma yasha wa yusbi wa yadullahu الله ما يشاء ويثبت وعنده أم ita الكتاب ma wannan ayar ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka yi mata tana nuna cewa ana maganar nasakh ake shafe aya yanfullahu man yasha'u wa yuthabbit ko wa yuthbit a wata kira'a Allah madaukaki yana shafewa abin da ya ga dama wa yuthabbitu ko wa yuthbit ya tabbatar da abin da ya ga dama waɗannan ayoyi duka suna magana akan shafewa aya da ake a kawo wata to anan Allah madaukaki yana bada labarin abin da kafirai suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama za a saukar da aya a karanta ta ya aiki da ita daga baya kuma sai a shafe ta a kawo wata sai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna ma anta mubtadi wai kirkira manzon Allah yake shi yasa yau in ya kirkiro wani gobe sai ya kirkiro wani Allah madaukakin sarki ya gaya musu tun kafin ya ci ya faɗa abin da suke faɗa yace wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah shine mafi sanin abin da yake saukarwa kenan yana ƙaryata su daga abin da suke jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya faɗa abin da suka faɗa wa annabi wannan ne nuna maka irin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangijin sa yake masa an fahimta ko wato saboda ya girmama shi bai faɗa abin da suka faɗa din wa manzon Allah na tozartawa ba sai dai ba shi kariya tukuna wallahu a'lamu bima yunzil sannan ya ce qalu inna ma anta mubtar wanda da a yadda aka saba al'ada sai an faɗi abin da wani ya jingina maka na ƙarya sannan sai a wanke ka to shi annabi sai da aka wanke shi tukuna sannan aka faɗi abin da suka jingina masa wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta muftar suka ce kai manzon Allah mai kirkirar Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai kirkiri wani abu ba Allah madaukaki ne ya saukar masa kamar yadda ya faɗa bal aktharuhum la ya'lamun Allah madaukake ce ba haka bane mafi yawansu ba su sani ba ba su san wato Allah madaukakin sarki ba su san hikimarsa wajen abin da yake yi na ya shafe wata aya ne kawo ba a duk abin da kaga Allah madaukake yana yi din nan akwai hikima amma Allah madaukake ce walakin na bal aktharuhum la ya'lamun su ba su san hikimar Allah ba amma Allah madaukakin sarki in ya shafe wata aya ya kawo ta akwai hikima a ciki zalimi za ka samu cewa in aka ga an shafe aya to sauki ake kawo sauki ake kawo shi kuma Allah madaukakin sarki kafin ma ya saukar da ita ta farkon ya san cewa zai saukar da ita kuma zai shafe hukuncinta ya kawo wata shi yasa da yace yanqu Allahu ma yasha wa yusbit sai yace wa indahu ummul kitab yana shafewa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitabi amma asalin littafi yana wajensa a cikin asalin littafi da ba an rubuta za a saukar da aya a yi aiki da ita lokaci kaza sannan kuma a ɗauke ta a kawo ta galibi in ka duba dukkan ayoyin da aka ce an sauke su an soke su in ka duba za ka ga cewa daga tsanani ne aka koma zuwa ga abin da yake sauki shi yasa Allah madaukakin da ya faɗa a wancan ayar da muka karanta yanzu ma na sukhin ayatin aw nusiha yace na ci bi khairin minha khairin minha abin da ya fita alheri ko dai ya fita alheri wajen sauki ko kuma ya fi wancan din ta fi alheri wajen ladan da za a samu a wajen ya ko kuma kwatankwacin ta wajen ne wajen lada ko kwatankwacin ta wajen wato nauyin abu yadda waccan take haka wannan take amma Allah madaukaki duk abin da yayi a ciki akwai wata hikima da yi da haka Allah madaukaki ce kun ka ga musu nazzalahu ruhul qudus ka ga musu wanda yake saukar da wannan abin fa shine wato ruhin nan ran nan da Allah madaukake ya tsarkake an jingina sifa zuwa ga mai sifa ruhul qudus ana nufin malaika jibril haka duk malaman tafsiri suka tafi don malaika jibril shi ke kawo ya kawo manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisai da yawa sun tabbatar manzon Allah ya faɗa cewa jibril ne yake kawo masa aika daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah madaukaki ya ambace shi ar-ruh ar-ruh ba nan ba nan kare ba nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أكيد تنزل الملائكة والروح فيها
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذا الروح الروح إنه duk ana fitowa mala'ika jibril ne saboda yana zuwa da abin da ke raye zukata me yake raye zukata wahayi da yake zuwa da shi daga Allah subhanahu wataala وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري بل الكتاب الذي إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
Ana saboda مستقيم wahayin da mala'ika da wuri yake kawowa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana raya zukata shi yasa aka ce wa wahayin rai sannan wanda yake kawowa abin da ke raya zukatan shi ma aka ce da shi rai saboda yana da tsarki da Allah ya tsarkake shi da shi yasa aka dingina shi zuwa ga alqudus kuma aka ce ruhul qudus ubangijin da yake cewa wannan salahu ruhul qudus da mafika ka gaya musu lalle mala'ika jibrilu shi ke zuwa da wannan wahayin da wajen daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haƙi da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar wa wadanda akan wanda suka yi imani ya tabbatar da su akan imani wa hudan kuma abin da yake zuwa da shi din shari'a ne wa bushra kuma albishir ne lil muslimina ga waɗanda suke musulmai Allah madaukakin sarki ka sa ya zama albishir gare mu za mu dakata anan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya shi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi